أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شد قوات رمضان شكرة جبو ليلة دريه أربعين دبيو هجرة من زنزراء محمد sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da sha takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da da ashirin ɗaya shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar ibn yasir da ke unguwar hausawa dan fulani a birnin kano wanda ajiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a aya ta goma a cikin wannan sura mai albarka suratul anbiya'i faɗin allah maɗaukakin sarki da ya ce laƙad an zalna ilaikun kitaban fihi zikrukum afala taqimuna tabbas haƙiƙa mun saukar da littafi zuwa gare ku wanda akwai ambatanku a cikinsa wanda muka yi bayani a jiya cewa abinda ake nufi da ambatanku shine akwai girmanku da darajarku a cikinsa matakar kun rike shi Allah maɗaukakin sarki ce afala ta aqiluna shin ba za ku hankalta ba to a jiya lokaci ya mana halinsa bayan na yi ishara zuwa ga wani asar na umar ibn al-khattab Allah kara masa yarda wanda na ce zan kawo shi wanda ajiyan na ce abubakar ibn abi shaiba a cikin musannaf ya kawo wancan asar din sai dai kuma a wahami ne na samu ba abubakar ibn abi shaiba ne kawo wancan asar ba wancan asar imam al-hakim abu abdullah an-nisaburi shine ya kawo shi a cikin al-mustadrak ala sahihain nasa asar ne da yake bayani game da sayyidina umar ibn al-khattab Allah ya kara masa yarda lokacin da ya je garin sham domin karɓar makullin baitul maqdis bayan an ci galaba a kan kafirai na garin sham a wancan lokaci suka nuna cewa ba za su ba da makullin baitul maqdis ba sai khalifa umar ibn al-khattab ya zo da kansa hakanan abu ubaida amir ibn al-jarrah shine komanda ko ya jagoranci wancan yaki saboda haka ya aika dan aike je sanar da sayyidina umar akan ya zo ya karbi wannan mukulli umar ibn al-khattab Allah kara masa yarda ya taso daga garin madina ya taho garin sham akan abin hawansa lokacin da ya iso mutanen abu ubaida da shi da mutanensa sun taho domin su tare khalifa umar ibn al-khattab domin a shiga da shi cikin gari to lokacin da aka zo sai kasance daidai inda sai dan umar ya tsaya akwai tabalbali wanda dole sai an fita wajen za a iya wucewa haka sai dan umar ya cire hukun da ke kafarsa ya rataya shi a wuyansa sannan ya nade kafar wandan shi ya kama akalar abin hawansa ya kutsa ya shiga ta cikin wannan tabalbalin ya wuce ya fita to wannan abin da sai dan umar yayi ya fito faca-faca duk ya bata jikinsa a matsayin shugaba na duniya a lokacin na duniyar musulunci a matsayin halifa bai yi wa abu ubaida daɗi ba kwata-kwata bai ji daɗi ba saboda ka yi wa sayyidina umar inkari cewa ya khalifa yanzu ka shiga cikin taɓalɓali haka ka ɓata jikinka ka cire hukunka a gaban waɗannan mutane ka ɗora a wuyanka ai sai su mana dariya yana nufi su kafiran da aka zo jinsu kenan sayyidina umar ibn al-khattab Allah ƙara masa yadda ya ce lallai ya abu bai da lauƙalaha gairu la'an za'atuhu min muƙami ya ce wallahi da wani ne ya faɗi wannan maganar ba kai ba da wannan muƙamin da na bashi na kuma da tuni na fincike shi na ɗora waninsa yace baka san cewa inna kunna adalla qaumin ba fa'azzana Allah bi hadha ad-din yace fa mahma ibtaghayna al-izzata fi ghayrihi azallana Allah yace ka sani cewa da mu larabawa kaskantattun mutane ne babu wanda yake kula da mu babu ruwan kowa da mu ba mu da kowanne irin tasiri a siyasar duniya amma sai Allah maɗaukin sarki ya ɗaukaka mu sakamakon riko da wannan addini na musulunci sakamakon alƙur'anin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo da shi muka yi riko da shi sai Allah ya ba mu ɗaukaka ta sanadiyarsa ya ce to ka sani cewa wallahi duk lokacin da muka yi ƙoƙari mu nemi izza da ɗaukaka ta wani hanya ta daban ba ta hanyar alƙur'ani da addinin musulunci ba ya ce a zallan Allah wallahi sai Allah ya kaskantar da mu to abin da nake so in kai mu zuwa gare shi kenan haka alƙur'ani yake shi ne yake ba mutum girma shi yake ba mutum daraja shi yake ɗaukaka mutum daga ƙasƙantacce ya zamto maɗaukaki sannan kuma jifa da shi da wurgi da shi da ƙin amfani da shi shi yake ɗaukar mutum daga maɗaukaki ya mai da shi maƙasƙanci kamar yadda muka ishara zuwa ga hakan jiya rumawa da farisawa su duniyar musulunci a su duniya a lokacin ta sani a matsayin wasu masu habara masu civilization masu ci gaba amma sakamakon rashin aiki da alkur'ani da jifa da shi da kin karɓar da'awar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai da ya kasance a Allah madaukakin sarki ya dora sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akan su sai da ya kasance wasu daga cikin manya manyan sarakunan su da suke ji da isa suna gudu daga wannan gari a bisu wannan gari daga wannan gari a bisu ga wannan gari saboda me saboda jifa da alkur'ani da kin aiki da shi to haka mu ma yake a gare mu yan uwa dukkanin a lokacin da muka yi kokari muka yi rukuta alkur'ani mai girma to za mu samu kowanne irin izza za mu samu kowace irin ɗaukaka sannan allah maɗaukakin sarki zai ɗora mu akan maƙiyanmu sannan babu wani abu da zai shige mana gaba ba tare da mun samu hanyar da za mu yi maganinsa ba amma rashin aiki da alkur'ani da ajiye shi a bayan bayanmu da rashin bashi mahimmanci wannan shi ya kai mu duk halin da muke ciki yanzu na ƙasƙanci na wulaƙanci ta yadda al'ummar duniya ba sa ganin musulmai a matsayin wasu masu tasiri a duniya yanzu abinda aka ga dama ake mana ba mu da kowane irin tasiri to wannan rashin aiki da alkur'ani kamar yadda yake kenan amma a yanzu da za mu dawo mu ɗauki alkur'ani mu ɗora shi a gabanmu ya kasance shi ne abin da muke aiki da shi shi muke sawa a gaba to da yanzu allah maɗaukakin sarki ya dama da wannan izzar tamu saboda haka wannan aya ce da ya kamata a ce mun yi la'akari da ita kwarai da gaske wajen mu sanya ta a waƙi'in rayuwarmu ya kasance alƙur'ani ya dawo ya zama daftarin da muke aiki muke kallo muke sanya rayuwarmu a kansa Allah maɗaukakin sarki ya samu dace sai Allah maɗaukakin sarki ya ce mi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكم قطمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون الله مدوكين سركي يتي وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة نوى نوى ني مكة هلكة مكة كريا دقتكين القرية كانت ظالمة da ta kasance azzalima ai mushrikatan kafiratan kenan alƙarya da ta kasance mushrika kuma kafira nawa nawa ne daga ciki muka karya su muka halakar da su wa an sha'ana ba'daha sannan muka farar muka tayar bayan mun halaka ta qauman akharina wasu mutanen daban waɗanda ba su ba Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ba mu labari game da wancan abin da mushrikan maka suke faɗa na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kawo musu aya wanda a baya Allah maɗaukakin sarki ya gaya musu cewa da yawa daga cikin alƙaryatu ko al'ummomi da suka gabata sun nemi a kawo musu aya Allah subhanahu wata'ala ya ba su aya ba su imani da ita ba sakamakon rashin imani da ita Allah maɗaukakin sarki ya hallaka su sai Allah maɗaukakin sarki ya cewa kam qasamna to nawa nawa ne daga cikin alƙaryatu nawa nawa ne muka karya su malamai suka ce kalmar qasamna abinda take nufi shine karyawa ma'ana hallakarwa irin karyawar da idan an karya ba za ta ɗoru ba ma'ana kasrun fihi infisal irin karyawar da yake akwai dagargazawa a cikinsu a karya abu karyawar da ba za ta yi a ce an koma daga baya kuma an ɗora shi ba to Allah madaukakin sarki yana bamu labari cewa nawa nawa ne daga cikin alƙaryatu da Allah madaukakin sarki ya karya su ya yi rugurugu da su ya halakar da su kanat zalimatan irin alƙaryatun da suka kasance azzalimai wanda irin zalunci shine babban zalunci shirka da Allah madaukakin sarki ƙaryata annabawan Allah yin fito na fito da manzon da Allah madaukakin sarki da manzon da Allah madaukakin sarki ya turo to wannan shine irin zaluncin da suka yi Allah maɗaukakin sarki ce nawa nawa ne daga cikin alƙaryatu da muka karya su muka halakar da su kamar yadda yake faɗa a cikin wata ayar daban cewa wa ka ayyin min ƙaryatin nawa ne daga cikin alƙaryatu ahlaknaha da muka halakar da su wa hiya zalimatun alhali sun kasance azzalimai fa hiya khawiyatun ala urushiha sun kasance saman su ya dawo ƙasa gidajen da suke takama da su sun ruguje sama ya rufto a kan ƙasansu wa bi irin mu'attalatin Allah maɗaukakin sarki ce da rijiyoyi da aka ƙaurace wa aka daina amfani da su wa ƙasarin mashid da kuma gidajensu manya-manya da suka yi musu gini na alfarma nawa-nawa ne Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su malamai suka ce wani yana nuna mana al'ummomin da Allah maɗaukakin sarki ya halakar suna da yawa don faɗinsa wa kam qasamna min qaryatin malam ibn kasir yake cewa wannan abu ne da yake nuna yake nuni hadhihi sighatu takfir abu ne da yake nuna yawan al'ummomin da aka halakar shi nuna mana ashe al'ummomin da annabi da Allah madaukakin sarki ya bamu labarin su a cikin alqur'ani cewa sun halaka sun yi laifi sun kaurace wa sakon annabawa Allah madaukakin sarki ya dambara su ya tafiyar da su ba fa iya kadai su ne al'ummomin da Allah maɗaukakin sarki ya halakar ba akwai wasu al'ummomin da dama da Allah maɗaukakin sarki bai ba da labarinsu ba shi sai amfani da kalmar wa kam qasamna min qaryati nawa ne muka karya muka halakar daga cikin alƙaryatai kanat zalimatan waɗanda sun kasance sun yi zalunci shi sai Allah maɗaukakin sarki a wata ayar yake ce yake ga mana cewa fa kullan akhadna bi dhanbihi kowace irin al'umma mun rike su ne mun kama su sakamakon irin zunubin da suka yi faminhum man arsalna alaihi hasiban wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna haka Allah madaukakin sarki ya rinka kama su kowanne sakamako da irin zunubin da ya aikata da shi ake kama shi Allah madaukakin sarki ya ce wa minhum man arsalna alaihi hasiba daga cikin al'ummin da aka halaka akwai wanda Allah madaukakin sarki ya turo musu da iska ko guguwa ta halakar da su wa minhum man khasafna bihil ard daga cikin su akwai wanda Allah madaukakin sarki ya nitsar da su a cikin ƙasa wa minhum man aghraqana daga cikin su akwai wanda Allah madaukakin sarki ya dilmiyar da su a cikin ruwa kamar fir'auna da mutanen annabi nuhu alaihi salam sai Allah madaukakin sarki ya ce fa ma kana Allahu liyadhlimahum Allah madaukakin sarki bai fa kasance mai zalunci a gare su ba walakin kanu anfusahum yadhlimuna sai dai su suka zalunci kawukansu su suka zalunci kansu da kansu ta hanyar kin yi wa Allah madaukakin sarki biyayya ta hanyar karɓar saƙon manzannin sai da ya tura musu kamar yadda na gaya muku duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya turo da manzo mutanensa suka ƙaurace masa mutanensa suka fito na fito da shi sannan kuma suka nemi ya kawo musu wata aya daga cikin ayoyi ma'ana mu'jiza kenan to idan Allah madaukakin sarki fa ya kawo mu'jizan nan suka ki imani to ƙarshen labarin ba mai kyau bane to shi ne Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari a jimlace cewa irin al'ummomin da Allah maɗaukakin sarki ya hallaka nawa ne suna da yawa daga cikin su Allah maɗaukakin sarki ya hallaka al'ummomi na farko su ne mutanen annabi Nuhu annabi Nuhu alaihi salam shine manzo na farko da Allah maɗaukakin sarki ya turo a ban ƙasa mutanansa sun yi fito na fito da shi sun ki imani da shi Allah maɗaukakin sarki ya hallaka su ta hanyar me ta hanyar ruwa daga ciki akwai mutanen annabi Hudu alaihi salam su ne adawa Allah maɗaukakin sarki ya hallaka su da me ya hallaka su da da iska sannan Allah maɗaukin sarki halaka su da tsawa da tsawa sannan akwai mutanen annabu salih alayhi salam su ne samudawa su ma Allah maɗaukin sarki halaka su da me da iska sannan akwai mutanen annabu lut alayhi salam wanda Allah maɗaukin sarki su kuma ya halaka su faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna alayhim hijaratan min hijaratan min sijilin manbut Allah maɗaukin sarki ya ɗauki garin ya sa mala'ika ɗauki garin ya juya shi aka kifar da su sannan kuma aka yi musu ruwan duwatsu daga sama aka mai da garin ya kasance upside down bayan haka kuma aka yi musu ruwan duwatsu daga sama duk suka halaka gaba ɗaya idan Allah maɗaukakin sarki ya tashi halaka su halakawa yake musu ta gaba ɗaya ba za ka samu mutum ɗaya ya saura daga cikin su ba yanzu wa zai gaya mana cewa ina irin adawa a duniya ina irin samudawa ina irin mutanen annabi nuhu alaihi salam ina irin mutanen annabi lut alaihi salam ina irin mutanen annabi musa fir'auna qibtawa duk babu su yanzu Allah madaukakin sarki gaba daya tafiyar da su lokacin da Allah madaukakin sarki ya halakar da adawa karshe sai ya ce fa hal tara lahum min baqiya shin kaga saura kaga wasu wanzi daga gare su babu to idan Allah madaukakin sarki ya tashi halaka su haka yake halakar da su gaba daya Allah madaukakin sarki ya ce wa ansha'ana bayan kuma mun halaka su sai mu samar sai mu tayar ba'adaha bayan ita wannan alƙarya da muka halakar ƙauman akharina wasu mutanen na daban sai Allah madaukakin sarki kuma ya halicci wasu mutanen na daban ya ba su dama su rayu su ma kamar da waɗancan suka rayu ma'ana idan ku kun kafirce wa Allah madaukakin sarki kun ki masa bauta da biyayya to Allah madaukakin sarki sai ya tafiyar da ku sai ya kawo wasun su kuma sai ya kawo wasun ku ta yadda kuma su za su yi bauta ga Allah madaukakin sarki kamar yadda yake so kamar yadda ya faɗa wa in ta tawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalukum idan kuka juya baya sai Allah madaukakin sarki ya tafiyar da ku sai Allah madaukakin sarki ya canza ku sai ya kawo wasun ku thumma la yakunu amsalukum sannan kuma su waɗanda aka kawo din ba za su kasance masu tsaurin kai da inadi irin ku ba sai Allah madaukakin sarki ya ba su dama su kuma sai su masa biyayya Allah madaukakin sarki ya ce falamma ahassu ba'asana idahum min hayar kubuna yayin da suka ji alamu suka ji alamun azabanmu za ta sauka a gare su idahum min hayar kubuna sai ga su sun fita da gudu kowa ya arta kare yana gudu Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari a game da mutanen da Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su lokacin da suka kafirce wa annabawa da manzanni idan Allah madaukakin sarki ya so halakar da su suka tabbatar da cewa ga fa azaban nan za ta sauka shine falamma ahasu ibnu kasir yake cewa ai tayaqqanu anna al'azaba waqi'un bihim la mahalata suka tabbatar suka samu yaqini cewa azaba fa ta tauga ta nan gadan gadan babu kakkautawa za ta kan musu idahum min hayarkuduna sai kawai kaga su sun fita da gudu kowa ya gudu ya gudu ya bar gidansa ya bar matansa ya bar ƴaƴansa duk dukiyar da ya tara da yake kafafa da ita da duk abin da suke Allah madaukakin sarki dagawa da shi duk gaba ɗaya sun gudu sun bashi saboda me saboda sun ga azaba shine idahum minha yarkubuna sai su juya su fita da gudu la tarkubu sai a ce musu kada ku gudu ina za ku je warji'u ila ma utriftum fihi ku koma zuwa ga abin da aka ni'inta ku a cikin sa zuwa ga gidajenku da kuke zaune a cikin su da iyalanku zuwa ga gonakinku da dukiyoyinku da guraren shakatawa ku wanda a wajen kuke wa Allah madaukakin sarki da manzanninsa rashin kunya kuke faɗan maganganun da kuka ga dama ku koma can mana wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan maganar latar ku suka ce mala'ika ne Allah madaukakin sarki zai sa ya faɗa musu ita lokacin da suke cikin gudu kowa yana gudun tsira da ransa saboda sun ga azaba ta sauka ita kuma azabar Allah madaukakin sarki matukar ta zo mutanen da Allah madaukakin sarki ayyana ya ta samu to babu ɗaya daga cikinsu dai isai tsira ina mutum zai gudu daga Allah maɗaukakin sarki ai al'amarin shi ne lamal ja'a wa laman jaminka illa ilaika ainal mafar ba wajen gudu to duk lokacin da suka ga azaba sai su kokarin guduwa to sai Allah maɗaukakin sarki ya sa mala'iku sai a ga musu cewa ku ce musu la tarkubu ina kuma za ku je ba waɗannan gidajen kuke gani kuna da su ba ba waɗannan gonakin bane ba waɗannan kayan alatu da kuka samu bane yasa suka ruɗe ku kuke wa Allah madaukakin sarki da manzanninsa izgili da rashin kunya to warji'u ila ma utriftum fi ku koma zuwa ga waɗannan gidaje naku da waɗannan kayan alatu naku waɗanda aka ni'imta ku da su la'allakum tus'aluna ku gani ko za a tambaye ku ma'ana izgili irin izgilin da suke wa annabawa da manzanni irin sa su ma nan ake musu ake ra ake ramawa ake yi akan su ku koma ku gani ko za a tambaye ku ma'ana ko za a tambaye ku game da abubuwan da aka baku na jin daɗi da ni'ima kun sauke haƙƙin su kun bada abin da Allah madaukakin sarki ce a bayar shin kun yi abin da ya kamata da su wasu malaman suka ce abin da ake nufi da la'allakum tus'aluna ko za a tambaye ku game da azabar da ta sauka a gare ku yanzu shin me za ku iya cewa game da ita da kuna izgili kuna cewa a kawo mana azaba a kawo mana azaba qalu rabbana ajillana qittana qabla yawmil hisab suna cewa ya ubangiji mu azabar da aka ce za a mana a lahira a ba mu rabon mutum a duniya a fara ba mu shi اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء الله يا أبنجزي idan har wannan abin da annabi ya zo da shi gaske ne daga gare ka ne to kai mana ruwan duwatsu daga sama ka sako mana da azaba haka suke cewa haka suke cewa to yanzu ga azaba ta sako shin me za ku iya cewa game da shi shine la'allakum tus'aluna ku gani ko za a tambaye ku sai Allah maɗaukakin sarki ya ce, قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين Allah maɗaukakin sarki ya ce, ƙalu ya wailana inna kunna zalimina. Ƙalu sai suka rinka cewa sai suka faɗa suna cewa ya wailana ya kai canmu mun shiga uku mun lalace inna kunna zalimina tabbas hakika mun kasance a zalimai ma'ana lokacin da mala'iku suke ga musu wacce magana cewa warji'u ila ma utriftum fihi la'allakum tus'aluna sai su kuma su rinka cewa qalu ya wailana saboda sun ga azaba ta sauka a lokacin ba makawa sai ta kan musu saboda haka sai suka rinka cewa ya wailana ya kai can mu inna kunna zalimina ai mun kasance azzalimai shine ibn kathir yake cewa i'tarafu bi dhunubihim hina la yanfa'uhum dhalik sai suka rinka itirafi da zunubansu a lokacin da itirafi ba zai musu amfani ba itirafi shine mutum ya confessing ya san cewa abin da ya aikata ya yi ikirari abin da ya aikata cewa fa ya aikata shi shi mai laifi ne to wannan abu ne mai kyau kafin mutum ya ga azaba duk lokacin da mutum ya yi laifi ya gane cewa ya yi laifi ya dawo ga Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki zai karɓe shi yana son haka Allah maɗaukakin sarki yana so kai laifi kai zunubi ka gane cewa wannan abin da kai ba daidai ba ne laifi ne ka ce ya ubangiji na tuba ni mai laifi ne Allah madaukakin sarki yana maraba yana farin ciki da kai shi sa daga cikin addu'o'in da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da mu muke karantawa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kafiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim kun ga a cikin ta akwai me akwai itirafi annabi tira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koya mana addu'a marka cewa Allahumma inni zalamtu nafsi ya ubangiji hakika ni na zalunci kaina kaga kai da kake faɗa ka yadda kai mai zalunta kanka ne ta hanyar yin abin da Allah madaukakin sarki ce baya so ko kuma ta hanyar a zakkewa ko kuma barin abin da Allah madaukakin sarki ce yake so mutum ya yadda shi mai zalunta kansa da kansa ne shine inni zalamtu nafsi zulman kafiran zaluncin da yake mai yawa faghfirli maghfiratan min indik ka gafarta min gafara daga gare ka wala ya gafiru zunuba illa anta babu mai gafarta zunubi sai kai to kun ga su ma waɗannan mutane lokacin da suka ga azaba ta tinkare su ga dangadan za su halaka mutuwa ce ga ta sun ganta ra'ayil aini sai suka rinka yin itirafi cewa ya ubangiji ya kai can mu mun kasance a zalimai mun yi itirafi mu masu laifi ne amma itirafin su me yasa bai musu amfani ba saboda azaba ta riga ta zo ka'idar tuba ana yin tuba ne a lokacin da mutum yake lami lafiya kafin ransa ya zo gargara ko kuma kafin azaba ta zo masa ko kuma kafin rana ta bullo kafin rana ta bullo ta ina ta gabas afwan ta yamma kafin rana ta bullo ta yamma ka'ida Allah madaukakin sarki yakan karɓi tuban bawa a kowane lokaci kofar tuba a buɗe take to amma daga lokacin da rana ta bullo ta yamma bayan yanzu kuwa mun san rana ta gabas take bullowa to Allah madaukakin sarki ba zai karɓi tuban duk mai tuba ba idan ya aikata shi daga lokacin da ran mutum ya zo gargara Allah madaukakin sarki ba zai karɓi tuban mutum ba koda ya kar- koda koda ya tuba inna Allah yaqbalu tawbata 'abdin ma lam yugharghir haka Allah madaukakin sarki ce haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa Allah madaukakin sarki yakan karɓi tuban bawa matukar ran mutum bai zo gargara ba menene gargara shine mutum ya zo dab da mutuwa mutum ya yi saɓo ya yi abin da bai kamata ba ya ƙetare gona da iyaka bai tashi tuba ba sai daga tabbas gashi na zai bar duniya sai ringa Allah na tuba Allah na tuba babu ruwan Allah da tubanka ko mutum ya tuba a lokacin Allah madaukakin sarki ba zai karɓi tubansa ba shi sa kada ku manta fir'auna bayan ya gama ditsiyar da yayi ya ce ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi lokacin da Allah madaukakin sarki ya dilmiyar da shi a cikin ruwa ya tabbatar mutuwa ce a lokacin mai yi kokarin yi tuba sai ce qala amantu annahu la ilaha illa alladhi qala amantu annahu la ilaha illa la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min almuslimina ya ce wa ya yi imani da Allahn da banu Isra'ila suka yi imani da shi yana cikin musulmi sai Allah ya ce masa al'ana sai yanzu sai yanzu za ka yi imani sai yanzu za ka musulunta sai yanzu ka gane da ka ga mutuwa wa kada a saita bayan da ka yi sabo ka yi ta'addancin da kai wa kunta min al-mufsidi na ka kasance daga cikin mabarnata Allah madaukakin sarki bai karɓi tuban fir'auna ba me yasa saboda bai kai tuba a lokacin da ya kamata ba haka nan lokacin da azaba ta zo wa mutum ya ga azaba mutanen da duk Allah maɗaukakin sarki ya yi niyyar halakar da su ba su tuba ba sai da suka ga azabar gadan gadan ta taho to su ma Allah maɗaukakin sarki ba zai karɓi tubar su ba zai karɓi tubar su ba shi sa a cikin sautin da sai Allah maɗaukakin sarki ke cewa walaysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana wala alladhina yamutuna hum kuffar saboda haka yan uwa wannan dama ce da Allah maɗaukakin sarki ya bamu ya ba mu lafiya muna raye muna da ƙarfinmu mu yi ƙoƙari mu kuma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kowa ya tuno zunubin da ya yi ya tubar wa Allah maɗaukakin sarki tun yanzu akwai lokacin da zunubi akwai lokacin da tuba ba zai amfani ba akwai lokacin da ba za ka iya tuban ba akwai lokacin da ko kana so kai tuban tuban ba zai yi ba saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lafiya cikakkiya ya ba mu dama ƴan uwa mu yawaita istighfari mu yawaita komawa ga Allah maɗaukakin sarki kowa ya san irin zunuban da yake ɗauke da shi kowa ya san irin abin da ya ba daidai ba ne idan tsakaninka ne da ɗan adam ka je ka nemi yafiyarsa ka nemi tuba ga Allah maɗaukakin sarki abin da yake tsakaninka ne da Allah maɗaukakin sarki idan zaluntar wani kai ka ɗauki abin da ka zalunta ka zalunce shi ka je ka kai masa wallahi duk mutumin da ya ji lahira da haƙƙin wani Allah maɗaukakin sarki ba zai ɗaga masa ƙafa ba mu yi ƙoƙari mu tuba wa Allah maɗaukakin sarki saboda haka waɗannan mutane lokacin da suka ga azaba gadan-gadan suka rinka cewa ya wailana ya kai can mu inna kunna zalimina hakika mun kasance a zalimai hakika mun zalunci kanmu ta hanyar jingina wa Allah madaukakin sarki a abokin tarayya Allah madaukakin sarki ce fa ma zalat tilka da'awahum hakan fadin da suke ya wailana inna kunna zalimina bai kasance ba shine abin da suke ta memetawa shine abin da suke ta kiraye kirayensa shine abin da suke ta fada hatta ja'alnahum hasidan Allah maɗaukai sarki ce har muka sanya su suka zamto girbabbu khamidi na matattu hausidan shi ne abin da aka girbe duk mutumin da ya noma idan nomansa ya yi kyau shuka ta fito ƙarshe zai je ya yi ya yi abin da ake cewa girbi zai yanke wannan shuka shi ne girbi to idan mutum ya yanke shuka kuma ya yanke mata a ƙasa yake barinta to Allah maɗaukai sarki sai da sanya su gaba ɗaya girbabbu dukkaninsu an girbe su yadda kuka ana girbe shuka to haka gaba da Allah madaukakin sarki ya girbe su khamidina kuma su kasance matattu ita kalmar khamada ana amfani da ita galibi idan aka kashe wuta lokacin da wuta take ci balbalbal haka tana ƙara tana kugi to da an samu ruwa kuma an zuba mata sai kaga ta yi me ta mutu gaba ɗayanta babu ita to idan wuta ta mutu sai a ce khamadatin nar wuta ta mutu to yadda kaga wuta ta mutu ta yi shiru baka jin komai da ku tana ci balbalbal kana jin kuginta to haka Allah madaukakin sarki ya mai da su wannan ihun da suke suna ƙara ya wailana inna kunna zalimina kankace mai Allah madaukakin sarki so kan musu da azaba duk sai sai kasance batattu baka jin komai game da su Allah ya kiyaye to waɗannan mutane haka Allah madaukakin sarki ya kawo ƙarshen su sai Allah madaukakin sarki ya ce wa wa ma khalaqana as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibina ba mu halinci sammai ba wal arda ba mu halicci kasai ba wa ma bainahuma ba mu halicci abin da ke tsakanin sammai da kasai da kasai ba la'ibina dan wasa kawai dan wargi Allah madaukakin sarki yana nuna girman kudirarsa da girman zatinsa yake gaya mana cewa sama nan da muke gani da kuma ƙasa da abin da ke tsakaninsu na halittu Allah maɗaukakin sarki ba fa ya samar da su bane ba ya halitte su bane kawai dan wasa dan rashin manufa ai ta'ala Allah an zalika ulwan kabira ya kori ga haƙƙin Allah maɗaukakin sarki a ce Allah maɗaukakin sarki yayi abin da babu hikima a cikin sa ba za ta yiwu ba ko da mutum mai hankali mai tunani wanda mutane suke yaba masa da wahala kaga yayi abin da babu hikima abin a cikin sa da wahala kaga yayi abin da haka kawai wasa ne da wargi a cikin sa da wahala bari Allah madaukakin sarki wallahi al-masalul a'la saboda haka Allah madaukakin sarki duk abin da ya sabar akwai hikima a cikin sa shi yasa a wata ayar Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma khalaqana as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibina sai ce ma khalaqnahuma illa bil haqqi Allah ce ba mahalicci sammai ba ba mahalicci kasai ba da abin da ke tsakanin su dan wasa dan wargi yace ma khalaqnahuma ba mahalicce su ba illa bil haqqi sai dan gaskiya abin da za ku ɗauka a matsayin wasa shine kamar yara da suke wasan ƙasa idan an kawo yashi yaro zai je ya hau kan yashi ya gina gida na yashi ya fitar da ɗaki da gareji da bene da kuma ya gida idan ya gama gidan nan gaba ɗaya kuma an gama wasan sai ta yi sai rushe shi da kansa sai ya ce a cimoro a cimoro sai rushe wannan gidan da kansa kaga wannan wasa kenan ba manufa yanzu ka tambaye shi ka ce me dalilin da yasa kai wannan gidan naka bai sani ba shi ma kawai tsantsar wasa ne to yanzu akwai wanda zai kawo cewa Allah madaukakin sarki shi ma haka yake sama da ya samar da kasar da kasai da ya samar ku kalli girman sammai ku kalli girman kasai a ce duk waɗannan Allah maɗaukakin sarki ya samar da su ne kawai don wasa sama da ƙasa suna ɗaya daga cikin mafiya girman sama tana ɗaya ɗaya daga cikin mafiya girman halittar Allah maɗaukakin sarki shi sa Allah maɗaukakin sarki yake cewa la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas halittar sammai da ƙasai su suka fi girma sama da halittar mutane to duk wannan girma nasu Allah maɗaukakin sarki kawai ya samar da su ne domin wasa ba za ta yi ba shi sa Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma khalaqana as-samawati ma khalaqana as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila Allah madaukakin sarki bai halicci sammai ba bai kuma halicci kasai ba batila kawai dan barna babu wata manufa sai Allah madaukakin sarki yace zalika dhannu alladhina kafaru hakan mutum ya rinka tunani cewa Allah madaukakin sarki ya samar da sama da ƙasa ba wata hikima wannan tunani ne fikira ce irin waɗanda suka kafarta haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa saboda haka a kullum idan ka kalli sama ka sani cewa Allah maɗaukakin sarki ya samar da su da manufa ɗaya daga cikin manufofin da Allah maɗaukakin sarki ya samar da sama shine don su kasance aya ga mutane mutum ya rinka kallon sama domin ya gano girma na wanda ya samar da su ba ka gane girman abu sai ka kalli aikin da ya yi ba ka gane mahimmancin abu sai ka kalli wanda ya yi shi to duk mutumin da ya kalli sama a yadda take ɗaya bayan ɗaya ɗaya saman ɗaya har guda bakwai wannan saman wanda ya samar da ita shine Allah maɗaukakin sarki girman sama annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ba mu labari cewa girman sama ya wuce girman ƙasa nesa ba kusa ba to wannan ƙasar duniya idan ka zagaya ta girman ta yake ta kuma ka ɗauki girman sama sammai guda bakwai ne kowace ɗaya tsakanin ta ɗayar wata tafiya shekara ɗari biyar ce tafiya shekara ɗari biyar malamai suka ce a cikin abin da yake mafi saurin kayan sufuri da ɗan adam yake amfani da su sai mutum ya shiga ɗari biyar daga sama ta farko zuwa sama ta biyu sama ta biyu zuwa sama ta uku zuwa sama ta bakwai wannan duk Allah madaukakin sarki ya samar da su ne ko babu wata hikima ba haka bane shi sai Allah madaukakin sarki ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari sai ce me la ayatil ulil albab hakika a cikin halittar sammai da halittar kasai wa ikhtilafil layli wan nahari da sabawa dare da yini la ayatin akwai fa ayoyi da ya kamata mu mutane mu izina da su akwai ayoyin da mu mutane kamata mu ɗauka mu rinka kallon girman Allah maɗaukakin sarki ta hanyar su amma sai Allah maɗaukakin sarki ce li ulil albab ga masu hankali ma'ana mai hankali ne kaɗai yake iya gane dalilin da yasa aka samar da sama hikima da take cikin samar da sama dan mutumin da yake ganin cewa samar da sama an samar da ita ne dan wasa to wannan ba shi da hankali haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman zuwa ƙarshe shi sa 'yan uwa a duk abin da muka gani akwai hikima a cikin samar da shi makalli rana makalli wata makalli taurari wanda suke sama makalli abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye a ƙasa makalli ita doron ƙasa yadda Allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗa ta babu wani tudu da kori ba ta rawa idan mutum ya hau kanta makalli duwatsun da Allah maɗaukakin sarki ya kafe ƙasa da su makalli ruwan da Allah maɗaukakin sarki ya sanya a cikin ƙasa makalli bishiyu duk waɗannan abubuwan fa uwa mu sani cewa Allah madaukakin sarki ya halicce su ne gaba ɗaya don su yi wa ɗan adam hidima gaba ɗaya da rana da wata da taurari da bishiya da dutse da ruwa duk Allah madaukakin sarki ya halicce su ne don su yi wa mai ɗan adam hidima don su yi mana hidima so haka duk abin da ka gani ɗan adam yake wa hidima shi kuma ɗan adam Allah madaukakin sarki ya halicce shi ne don ya masa bauta domin yi masa sakamako ga ranar tashin alkiyama wannan shine babbar hikimar komai kai yake wa hidima kai kuma mai ake so shine ka bauta wa Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya aje wata rana ita ce ranar tashin alkiyama duk wanda ya bauta na yadda Allah madaukakin sarki yake so akwai sakamako da za a bashi wanda ko ya bijire ya juya baya ya yin abin da Allah madaukakin sarki yake so shi ma kuma akwai mummunan sakamako irin abin da ya dace da aikinsa da za a bashi Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu saboda haka Allah madaukakin sarki cewa ma khalaqana samaa Allah madaukakin sarki bai halicci sammai ba wal arda bai kuma halicci kasai ba wa ma bainahuma bai halicci abin da ke tsakanin su ba la'ibi ne dan wasa kawai dan wargi sai Allah madaukakin sarki ce mi لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون Allah maɗaukakin sarki ce lau aradna da a ce mun so an nattakhidha lahawan da mariki wargi lattakhadnahu da mun rike shi min ladunna daga gare mu daga nan wajen mu in kunna fa'ilina in bi ma'ana ma nafiya ai ma kunna fa'ilina ba mu kasance masu aikata hakan ba Allah maɗaukakin sarki ce lau aradna da a ce Allah maɗaukakin sarki ya ga dama ya so an nattaki da lahawan da a ce mun ga dama mariki allahau allahau shine wargi shine wasa shine abin da ba shi da amfani abin da ba zai amfane ka ba a duniyarka ko a lahirarka amfaninsa ba zai dawo maka a duniya ba ba za kuma ka sami amfaninsa a lahira ba shine allahau to malamai sun yi fassarori da dama akan abin da ake nufi da allahau wasu daga cikin malamai kamar imam al-hasan al-basri da imam qatada da wasunsu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da Allahu shine almar'atu shine mata da Allah madaukakin sarki ya ga dama ya riki mace suka ce Allahu ana nufin mace a yare ko kuma a lugga irin ta mutanen Yaman mutanen Yaman idan suka ce Allahu abinda suke nufi shine mace suka ce saboda haka abinda ake nufi law aradna an nattakhidha lahawan Allah madaukakin sarki da yace da mun ga dama da muna nufin mu riki mace lattakhadnahu min ladunna to da mun rike ta daga nan wajen mu ba daga nan ba kamar yadda ku kuke riya mana yayin da kuma wasu daga cikin malamai kamar ikrama da imam suddi suka ce abinda ake nufi da Allahu shine da alwalad ma'ana law aradna an nattakhidha lahawan Allah madaukakin sarki ce da mun so da mun ga dama mu rike da lattakhadnahu min ladunna to ai da sai mu rike shi daga nan ai mini indina anan anan a sama ba anan ƙasa ba abinda Allah madaukakin sarki yake so ya gaya musu shine Yahudawa sun jingina wa Allah madaukakin sarki da nasara ma sun jingina wa Allah madaukakin sarki da haka nan mutanen maka mushrike su ma sun jingina wa Allah madaukakin sarki yaya su yahudawa suka ce uzair dan Allah ne nasara suka ce annabi isa alaihi salam dan Allah ne mutanen maka mushrikai suka ce mala'iku yaya ne mata na Allah wa qalat al yahudu uzair ibn Allah wa qalat an nasara al masih ibn Allah yahudawa suka ce uzair dan Allah ne yayin da su kuma nasara suka cewa annabi isa ɗan Allah ne haka nan Allah maɗaukai sarki ce game da mutanen maka wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inasa suka sanya mala'iku a matsayin ƴaƴa ne na Allah mata to waɗannan kun ga duk su waɗannan mutane da mushrikan makka da yahudawa da nasara su ne suka kirkira abin da suka kirkira na ƙarya suka ɗauki wani daga cikin bayan Allah suka ce ɗan Allah ne ba Allah ne ya gaya musu ba ba Allah maɗaukakin sarki ya ce na riƙi wane ko na riƙi kaza a matsayin ɗa ba a'a su suka ƙirƙira to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce idan ma da a ce idan ma da muna nufi mu riƙi ɗa ko mu riƙi mace ai da sai mu riƙe ta daga nan wajen mu a sama ba a nan a ƙasa ai kamar yadda ku kuke rayawa ba ina fata an fahimta ma'ana ba kamar yadda ku kuke cewa muna da ɗa a ƙasa annabi isa ko annabi uzair ko kuma mala'iku ba ba haka bane ai da sai mu riƙi ɗan daga wajen mu in kunna fa'ilina ai ma kunna fa'ilina ba mu kasance ma masu aikata hakan ba Allah madaukakin sarki raddi yake musu yana nuna musu girman abin da suke faɗa na shirka na jingina wa Allah madaukakin sarki da kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada sama ta kusa ta kece ƙasa ta kusa ta tsatsage duwatsu sun kusa su gangaro daga inda suke su cizge su finciko daga inda suke su gangara saboda fushi da jin nauyin magana da ake jingina wa Allah maɗaukakin sarki shine an da aulin rahmani walada an jingina Allah maɗaukakin sarki da sun ce Allah maɗaukakin sarki ya rikida Allah maɗaukakin sarki cewa ma yan bagilin rahmani ayyat takhidha walada ko kaɗan ko kusa ko alama bai dace ba Allah maɗaukakin sarki a ce ya rikida in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda Allah madaukakin sarki yace ai duk abin da ke cikin sammai da ke cikin ƙasa gaba ɗaya dukkanin su menene bayi ne na Allah madaukakin sarki babu wani wanda yake dan Allah ko kuma matar Allah ko wani wanda yake da alaka ta jini ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki shi shi kadai ne jallin tallin tal bashi da abokin tarayya saboda haka Allah madaukakin sarki ya musu raddi yace law aradna da a ce mun nufin an nattakhida lahawan da murkida ko murki mace lattakhadnahu min ladunna to da ai sai mu rike shi daga nan wajen mu anan sama in kunna fa'ilina ai ma kunna fa'ilina ba mu kasance masu aikata haka ba Allah madaukakin sarki ce bal naqdhifu bil haqqi ala al batil bal bi ma'ana hal ma'ana istifhamiya ce kenan Allah madaukakin sarki ce ko kuma naqdhifu bil haqqi hal shin naqdhifu bil haqqi bal ta idrabiya afwan bal ta idrabiya Allah madaukakin sarki yace bal naqdhifu bil haqqi barwan zancen da barwan zancen da suke naqdhifu bil haqqi ala al batil muna wurgo gaskiya ala al batil akan ƙarya in aka ce al qadhafu shine arram jefo abu da ƙarfi Allah madaukakin sarki yace muna jefo gaskiya ala al batil akan ƙarya fayyadamahu sai ta yi kwatsa-kwasa ta yi watsa-watsa ta lalata ƙarya fa idza huwa zahiq sai ka ƙaryar nan ta tafi babu ita ai zahaba wa mahalla sai ka nemi ƙaryar nan ka rasa Allah madaukakin sarki ya ce wala kumul wailu azaba ta tabbata a gare ku mimma tasifuna game da abin da kuke wasafa kuke jingina wa Allah madaukakin sarki na kasancewar ta yana da da Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa bal naqdhifu bil haqqi bar wancan zancen da ya gabata a yadda al'amarin yake shine na qadhifu bil haqqi muna jefo gaskiya alal batil akan ƙarya malamai suka ce Allah madaukakin sarki yakan jefo gaskiya akan ƙarya a kowanne nau'i daga cikin nau'o'in rayuwa Allah subhanahu wataala yakan jefo tauhidi akan shirka Allah madaukakin sarki yakan jefo sunna akan bid'a yakan jefo gaskiya akan ƙarya yakan jefo adalci akan zalunci duk abin da yake mara kyau Allah madaukakin sarki yakan jefo gaskiya akan sa ta rugurguza shi ta lalata shi sai ka samu wannan ƙaryar ta kama gabanta shi sa bahaushe yake cewa ai wai ramin ƙarya ƙwararre ne to haka haka wannan ayat take nunawa duk inda ƙarya take duk inda ta yi nisa duk inda tafiyar ta tafi ƙarshe Allah madaukakin sarki sai ya kawo gaskiya ta kore ta a wajen shi sa ai bahaushe yake cewa wai da wahala kaji an ce ƙaryan gaskiyar mutum ta ƙare sai dai kaji an ce me ƙaryarsa ta ƙare amma a ce gaskiyarka ta ƙare da wahala to shi sa duk mutumin da yake kan a tafarki madaidaici na gaskiya tafarkin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo da shi to yana kan gaskiya yana kan tauhidi yana kan sunna yana kan duk abin da yake mai kyau to Allah madaukakin sarki zai taimake shi Allah madaukakin sarki zai ba shi agaji na musamman daga gare shi sannan ko da akwai wata ƙarya da take masa barazana ko da akwai wata ƙarya da take kawo masa cikas to za ku ga babu daɗewa Allah maɗaukakin sarki zai kawo hanyar da za a lalata wannan ƙarya kasance dai gaskiya ta ci gaba da wanzuwa shine bal naqdhifu bil haqqi bar dai muna cillo muna jefo gaskiya akan ƙarya fa yadmaghu ta lalata wannan ƙaryar fa idza huwa zahiq sai kaga wannan ƙaryar ta tafi ta bar wajen Allah maɗaukakin sarki yace wala kumul wailu azaba bone ya tabbata a gare ku mimma tasifuna game da abin da kuke siffanta Allah madaukakin sarki da shi sai Allah madaukakin sarki ce wala hu man fis samawati abin da ke cikin sammai gaba daya lahu na Allah madaukakin sarki ne wal ardi haka abin da ke cikin kasai gaba daya na Allah madaukakin sarki ne ka'idar yadda magana take a larabci shine as-samawati wal ardu lahu sama da kasai na Allah madaukakin sarki na Allah madaukakin sarki ne to amma malamai suka ce taqdimu ma haqqu ta'khir yufidu al-hasr gabatar da abinda ka'ida a jinkirta shi a larabci yana nuna takaitar hukuncin akan abinda aka ambata idan da cewa aka yi ai sammai da kasai nasa ne to za ta yi nasa ne kuma bayan shi akwai wanda shi ma yake da su to amma da Allah madaukakin sarki ce walahu man fis samawati ai nasa ne shi shi kadai ba wanda yake tarayya da shi abinda duk ke cikin sama da kuma duk abin da ke cikin ƙasa sai ya ce wa man indahu wanda suke wajensa mala'ikun Allah madaukakin sarki kenan la yastakbiruna an ibadatihi ba sa yin girman kai ba sa kyama an ibadatihi game da bauta ga Allah madaukakin sarki wala yastahtiruna ba kuma sa gajiyawa wala la yastakbiruna malamai suka ce shine ai ba sa kyama kamar yadda Allah maɗaukin sarki ce la yastankifal masihu ay yakuna abdan lillahi sai ce mai walal malaikatul muqarrabuna annabi isa dan maryam baya kyama da dai baya kyamar ya kasance bawa ne ga Allah maɗaukakin sarki haka nan mala'ikun Allah maɗaukakin sarki masu girma su ma ba sa kyama a ce musu su ma bayan Allah ne maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki yana yaban bayinsa mala'iku yana gaya mana irin siffofin da suke ɗauke da ita na biyayya a gare shi subhanahu wata'ala Allah maɗaukakin sarki ce wala yastahsiruna ba kuma sa gajiya game da biyayya ga Allah maɗaukakin sarki a karanta nan yusabbihuna al-laila yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun am ittakhadhu alihatan min al-ardi hum yunshirun لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا نعم فسبحان الله رب العرش عما يصفون Allah maɗaukakin sarki ci gaba da bayani game da mala'ikunsa masu girma ya ce yusabbihunan laila waɗannan bayi nasa masu girma suna tsarkake shi suna yin tasbihi da daddare wannan hara kuma suna yin tasbihi da yini la yafturuna ba sa yankewa game da tasbihinsu Allah madaukakin sarki yana yaban mala'ikunsa yace bayi ne masu girma wanda ba sa yankewa ga tasbihi ga Allah madaukakin sarki da safe haka nan ba sa yankewa Allah madaukakin sarki tasbihi da daddare ko daushe a cikin tasbihi suke dan su mala'iku halittar su yadda Allah madaukakin sarki ya yi su ba su da wani aiki ba su da wata wazifa da ta wuce biyayya ga Allah maɗaukakin sarki su mala'iku malamai suka ce dukkanin mala'iku gaba ɗayansu alkhairi ne babu shari a cikin mala'iku malamai suka ce halitta kala uku ne akwai wanda shi alkhairi ne tsantsansa babu shari a cikinsa su ne mala'iku akwai wanda yana cakuɗawa tsakanin shari da kuma alkhairi mu kenan ɗan adam mutane wani lokaci za ka samu kana yin alkhairi daidai gwargwado wani lokaci kuma sai ka samu ka zame duk gaba ɗaya haka muke yi akwai kuma halittar da su kuma dukkaninsu sharri ne ko kuma dukkaninsa sharri ne babu alkhairi ta tare da shi ne shaidan iblis shi gaba ɗayansa sharri to su mala'iku haka Allah madaukakin sarki ya halicce su yanzu mala'ika ko da ya so ya saba wa Allah madaukakin sarki ba zai iya ba saboda haka Allah madaukakin sarki ya halicce shi sa malaman da suke cewa suke muƙarana tsakanin shin da dan adam da mala'ika wane ya fi daraja kowanne daga cikin suna ka hujjojinsu wasu suna ganin cewa mala'iku sun fi daraja wasu suka ce a'a dan adam ya fi daraja daga cikin hujjojin da waɗanda suke gani dan adam ya fi daraja suke kawo shi ne suka ce ai shi dan adam Allah madaukakin sarki ya halicce shi ne da nau'o'i guda biyu akwai alkhairi akwai shari amma shi mala'ika fa babu shari'a tattare da shi duk alkhairi ne gaba ɗayansa to kaga ai tunda koda ya so ya abin da ba daidai ba zai iya ba kaga wannan yaban da zai masa ba zai kai yaban da zai wa dan adam ba tunda kai zaka iya yin sharri amma sai ka hana kanka ka dage ka doge ka ba Allah madaukakin sarki to wannan yafi sama da wanda za a ce shi da ba alice shi dan yin sharri ba su ne mala'iku kenan shi sa Allah madaukakin sarki yake cewa a sama ta yi ƙara abbati sama sama ta yi ƙugi sama ta amsa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa hukkalaha an ta itta kuma ya cancanta idan ta yi ƙara ɗin ya kamata me yasa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce babu wani guri da mutum zai iya sanya hannunsa ma fi ha mawdu'u shibir babu wani guri a sama da yake gwargwadon shibir shine kamar ɗami ɗaya na hannu a sama babu guri kamar wannan face a wajen sai ka samu mala'ika yana sujada ko yana ruku'u ko yana tasbihi ga Allah madaukakin sarki duk girman sama saboda haka Allah madaukakin sarki abin da yake nuna mana mu da muke ƙasa da ya halicce mu ya dora mana takalifanci idan mun duk duk muka kafirce muka ki bautawa Allah madaukakin sarki akwai fa masu bautata masa a sama yusabbihuna al-laila wan nahara la yabturuna suna yi wa Allah madaukakin sarki tasbihi da daddare da rana ba sa yankewa ba sa gajiyawa ba sa denawa shi yasa Muhammad bin Ishaq sahibu sira ya rawaito wani asar zuwa ga Abdullahi bin al-Harith bin Nawfal Abdullahi bin Harith bin Nawfal yake cewa jalastu ila Ka'ab al-Ahbar yace na zauna a wajen ɗaya daga cikin malaman Yahudawa da ake ce masa Ka'ab al-Ahbar ɗaya ne daga cikin malaman Yahudawa wanda ya musulunta wa ana gulamun a lokacin ina dan karami fa qultu lahu sai nace masa ara'aita qawla Allah ta'ala lil mala'ika shin akramaka Allah me kake gani game da fadin Allah madaukakin sarki da ya fada game da sha'anin mala'iku yace yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturuna yace Allah madaukakin sarki ya wasafa game da mala'iku yace suna tasbihi ga Allah madaukakin sarki da yini da daddare ba sa yankewa yace amma yashghaluhum an at-tasbih al-kalam war risala wal 'amal yace to shi abin da yake bashi mamaki da aka ce ba sa yankewa ya suke yi da aiken da Allah maɗaukakin sarki yake musu ya suke yi da zance ya suke yi da aiki idan za su yi aiki shin ya za su tunda an ce ba sa yankewa to aikin da Allah maɗaukakin sarki akwai mala'ikun da Allah maɗaukakin sarki yake da rikar su a matsayin jakadu yan aike to idan za su yi aikin ya za su da tasbih denawa za su yi ko kuma yaya shi aya ce kamar ta dan rikice masa bai fahimce ta ba tunda an ce mala'iku suna tasbih ko da yaushe ba sa yankewa to sai yake gani ai mala'iku suna aiki ai mala'iku suna magana mala'iku suna kai sako zuwa ga annabawa to ya za a yi lokacin da suke yi wannan ayyukan sun ya za shi da tasbihin nan su faqala sai shi wannan babban malami ka abul ahbar yace masa man hadhal gulam sai ya tambaye wanda suke tare da shi sai ya ce wannan kuma yaron wane ne daga ina yake faqalu min bani abdul muttalib sai aka ce masa ai ahlul bait ne daga banu abdul muttalib ne yan cikin gida ne qala yace a faqabbala ra'asi sai ya sumbaci kaina saboda ya ji an ce dan gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne dangin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ya sumbaci kaina kuma qala sannan sai ya ce ya bunayya ya kai dan dana innahu ja'ala lahum tasbiha kama ja'ala lakum an-nafasa yace ai Allah madaukakin sarki ya sanya wa mala'iku tasbihi kamar yadda aka sanya muku numfashi yadda ka san baka iya rayuwa sai da numfashi haka mala'ika yake tsayawan numfashinka mutuwarka to mala'ika shi ma haka yanzu akwai wanda ya isa rayuwa numfashi babu shi idan mutum ya dauke numfashinsa minti biyu cika ku ya ga yana ina sai da tsince shi a barzahu ya tafi to haka mala'ika ba zai iya daina tasbihi ba daidai da minti ɗaya saboda mai kamar numfashinsa ne ya ce alaisa ta takallamu wa anta ta tanaffas wa tamshi wa anta ta tanaffas ya ce shin yanzu barin tambaye ka ya kai wannan yaro shin ba ka yin numfashi kuma kana tafiya ba ka yin numfashi kuma kana aikinka yanzu ba magana nake yi ba wannan magana da nake tana ni numfashi ne ba tana ni ba to haka mala'iku suke wannan aikin da suke yi baya hana su kuma tasbihi ga Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun Allah madaukakin sarki yace amittakhadhu alihatan min al-ardi ko sirriki wasu alloli ne daga a nan ƙasa hum yunshiruna wanda su ne za su tashe su idan sun mutu bayan Allah madaukakin sarki ya kashe su ma'ana amce bi ba'ana hal hal ittakhadhu alihatan min al-ardi hum yunshiruna ko su waɗancan kafirai sun riki wasu ababen bauta ne wasu alloli a nan ƙasa hum yunshiruna da za su iya tashin su bayan Allah madaukakin sarki ya kashe su akwai wannan amsa shine babu Allah madaukakin sarki ya ce law kana fihi ma alihatun inda a ce a cikin sammai da ƙasai akwai alloli guda biyu akwai allan sama akwai allan ƙasa kuma suna da equal power kowa yana da ƙarfi daidai da uwansa wannan yana da abin da wancan yake da shi na ƙudura da irada da izza wannan ma yana da shi allah maɗaukakin sarki ce illallah bayan allah maɗaukakin sarki inda a ce akwai wasu alloli lau kana fihi ma alihatu inda a ce akwai wasu alloli bayan allah maɗaukakin sarki a cikin sammai da ƙasai lafasa da ta da saman da ƙasan gaba ɗaya sun lalace sun wargatse an daina yin su gaba ɗaya me dalili saboda dole wani lokacin sai an samu rashin fahimta wani lokaci Allah sama zai ce zai ruwa Allah ƙasa ya ce bai shirya ba wani lokaci Allah sama Allah ƙasa ya ce zai wani abu Allah sama ya ce bai yadda ba to kun ga me zai faru sai rikici shi sai ba ya ce wai ba a sarki biyu a gari ɗaya kai fa mutum kenan ma kai ma fa mutum da Allah maɗaukakin sarki sanya rayuwarka takaitacciya ce kuma tawayayya ce bari Allah maɗaukakin sarki da yake cikakke ta kowace irin fuska yanzu a ce a garin nan gwamna biyu ne ya kuke gani kullum rigima za a yi ta yi wannan gwamnan ya fito wannan gwamnan ya fito wannan sarkin ya fito wannan sarkin ya fito rigima za a yi ta yi ba za a samu zaman lafiya ba to bare kuma a ce Allah maɗaukakin sarki guda biyu ne akwai Allah sama akwai Allah ƙasa babu zaman lafiya to shi sa a wata ayar Allah maɗaukakin sarki yake cewa mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ila Allah madaukakin sarki bai riki da ba wa ma kana ma'ahu min ilahun min ilahin sannan babu wani Allah tare da Allah madaukakin sarki da suke gudanar da aiki iri daya sai Allah madaukakin sarki ce idan in ko da a ce haka ne akwai Allah guda biyu akwai wani Allah tare da Allah da yake taya Allah aiki ko kuma suke aiki iri daya la zahaba kullu ilahin bima khalaqa da kowanne Allah ya tafi da abin da ya halitta da ka samu halittar mu daban-daban za ka samu mutanen sama halittarsa daban mutanen ƙasa sun halittarsa daban idan wani allah ya yi mutanensa dogaya wani kuma sai ya yi gajejjeru idan wani ya yi masu kaza to ne yi masu kaza za ku samu akwai bambanci kowanne allah da ya tafi da halittinsa kuma wala ala ba'dhum ala ba'd da dole sai ɗaya samu rinjaye akan ɗaya sai ɗaya ne magalaba akan ɗaya to amma da yake Allah madaukakin sarki shi shi kadai ne al'amarin ba haka yake ba shi sai ce lauka na fihi ma'alihatun da a ce a cikin sammai da ƙasa akwai alloli guda biyu la fasadata da saman da ƙasan sun lalace da saman da ƙasan sun wargatse gaba ɗaya an daina yin su fa subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki rabbil arshi ubangijin al'arshi amma yasifuna game da abin da suke wasafa Allah madaukakin sarki da shi nan ka tsaya ko to ina gani sai mu dakata anan insha Allah ta'ala sai kuma gobe idan Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana sai mu ɗora daga inda muka dakata abinda muka faɗi daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah